بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau uku ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau sha hudu ga watan takwas miladiya 2018 a wannan masallaci namu masjidul imami Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه wannan shine majalisun mu na goma sha biyu insha Allah a cikin wannan littafi idan ba mu manta ba malam ibn taymiya ya karkare mana bayani akan wani makami da sufaye suke ce masa alhazan ko alhuzn duka lugogin guda biyu sun inganta shine mutum ya zauna cikin damuwa suka sa wannan ɗaya daga cikin abubuwan da za a bauta ma Allah da shi ne malamin taimiyya ya mana bayani mai gamsarwa da dalilai akan cewa babu inda damuwa aka sa ta zama bauta in mutum ya shige ta ma to musulunci hanyar yadda zai fita yake karantar da shi akwai addu'o'i da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar waɗanda ake ci musu du'a'ul hammi wal hazan addu'o'in damuwa da kuma bakin ciki in mutum ya shige su to ana son ya fita ne ba ya roki Allah ya sa shi a ciki ba balle har ya ce ai zai bauta ma Allah madaukakin sarki da wannan damuwa sannan ya mana bayani akan cewa damuwa za ta iya ratayuwa da wani abin da zai ja mutum lada sannan kuma damuwa za ta iya zama ta rataye da wani abin da zai ja mutum zinibi sannan kuma zai iya yiwuwa mutum ya shiga damuwa ba lada ba zinibi to kaga ba ibada ba ce ashe ke to ya kankara bayani akan wannan cewa alhazan ba ta cikin maqamatul ubudiyya ba ta ɗaya daga cikin matakai da bawa yake bi na bautar ubangijinsa subhanahu wa ta'ala to shine sai yake cewa ammal mahabbatu lillah amma soyayya dan Allah wat tawakkulu alaihi da kuma dogaro ga Allah wal ikhlasu lahu da kuma yin ibada dan Allah wa nahu zalika da makamantan waɗannan abubuwan guda uku da aka lissafa san Allah dogaro ga Allah yin bauta dan Allah da makamantansu fahadihi kulluha khairun mahadu duka waɗannan ukun da makamantansu to su tsantsar alheri ka zama kana san Allah to tsantsar alheri ka zama ka dogara ga Allah tsantsar alheri ka zama ka tsantsance bauta Allah kawai kake bauta mawa dan Allah kawai kake bautar ka duka waɗannan alheri babu sharri a cikinsu domin dama ka'ida ta shari'ar musulunci ash-shar'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajiha wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajiha wannan ka'ida ce mai muhimmanci musulunci bai zo ya ba da wani umarni da wani abu ba face sai abin nan ya kasance tsantsa alheri babu cutarwa ko kwara dai a cikinsa babu damuwa ko kuma shari'ar musulunci ke umarni da wani abin da mafi rinjayensa alheri ko da akwai damuwa a ciki to damuwar za ta zama yar kaɗanci sannan musulunci baya hana wani abu sai abin da ya kasance tsantsar bala'i ne wannan abu ko kuma ya kasance mafi rinjayensa bala'i banna ne da damuwa wannan ita ce ka'idar musulunci so da ka ji abin da ka ji Allah madaukakin sarki ya ce bayi su to alheri alherin nan ko ya bayyana tun a duniya sannan kuma ya ɗore har zuwa lahira ko kuma ba za a gan shi a duniya ba sai an je lahira haka idan shari'a ta ce ka ai wani abu to wannan abin sharri ne ko sharrin nan balo-balo a gan shi a rayuwar duniya ko kuma ba za a ga sharrin ba sai a lahira wannan shi ne haka yake so da haka waɗannan abubuwan guda uku da san Allah da dogaro ga Allah da kuma ikhlasi ga Allah wato bauta ma Allah shi kadai dukkaninsu khairun mahdud tsantsa alheri wa hiya hasanatun kuma dukkaninsu kyawawan abubuwa ne mahbubatun fi hakki kulli ahadi sannan kuma ana son su a hakkin kowa kowa ya zama yayi Allah yana son bayinsa dukkaninsu bai cire ba kowa ba ya zama mai son sa Allah yana so ga bayinsa dukkaninsu da maɗaukakansu da waɗanda suke ƙasa dukkaninsu su zama masu dogaro gare shi sannan Allah maɗaukacin sarki yana so ga bayinsa dukkaninsu tun daga na samansu har na ƙasansu su zama shi kaɗai suke bauta mawa so da kama habubatun fi haƙƙi kulli ahadi Allah yana son su a haƙƙin kowa minan nabiyina Allah yana son waɗannan a annaba ha annabawa su annabawa ma su ne gaba-gaba a wajen samar da waɗannan nau'ukan ibada shi yasa za ka ji wa ana awwalul muslimi annabi musa alaihi salam ya faɗi haka wa ana awwalul mu'mini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa ana awwalul muslimi ni ne farkon wanda na fara miƙa wuya ga Allah ni ne farkon wanda na fara imani da Allah to kaga annabawan Allah su ne a gaba-gaba والصديقين hakanan su ma siddiƙai wanda an sha mana bayani kan siddiƙai siddiƙai su ne 'yan gaba-gaban goshin annabawa su ne zaɓaɓɓu a wajen annabawa sayyiduna abubakar radiyallahu anhu siddiqu rasulillah wa siddiqu hadhihi al-umma shine siddiqin annabi sallallahu alaihi wa sallam to a daraja dama daga annabawa sai siddiqai wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqan dhalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima duk mutumin da ma Allah da'a kuma yema manzon Allah su sama da'a to waɗannan waɗanda suka yi ma Allah da'a da ma'aikinsa da'a ranar gobe alkiyama za su kasance ma'alladina an'ama Allahu alaihi tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima su waye allazina nama Allahu alaihim min annabiyyin annabawa wasiddiqi da siddiqai wa shuhada'i sai kuma shahidai shahidai kamar yadda aka sha mana bayani shahidai waɗanda suka fi daraja su ne shuhada'ul ma'araka su ne waɗanda aka kashe su a fagen fama na musulunci aka kashe su a wajen jihadi waɗannan su ne shuhada'u na asali to amma akwai shuhada'u taba'an akwai shahidai waɗanda suke bin su annabi sallallahu alaihi wasallama an masa tambaya a hadisi sahihi ake cewa shin shahidin al'ummarsa shine wanda ya mutu kawai a jihadi sai manzo su ne ce idan lakana shuhada'u ummati qalili ai idan aka ce kawai shuhada'ul ma'araka su kaɗai ne shahidai to da shahidan al'umma ta sun zama yan kaɗan sai manzo Allah sama ya fara lissafawa sai ce algariku shahidun mutumin da ya faɗa ruwa ya mutu a ruwa ruwa ya cinye shi ko da ambaliya aka yi to ana fatan ya zama shahidi wal mahdumu shahidun mutumin da gini ya faɗo masa ya mutu ginin ya kashe shi shi ma shahidi ne wal mabtunu shahidun mutumin da ciwon ciki ya murɗe masa ya murɗe shi har ya mutu to shi ma ana sa ran sai ya zama yayi shahada wal mat'unu shahidun haka nan wanda annoba ta sauka ya mutu to shi ma yana cikin shahidai sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lissafa shuhada sun kai wajen sha biyu duk ana fatan idan mutum ya mutu to yana cikin shuhada daga cikin falalar shuhada'u ba za a musu hisabi ba daga cikin falalarsu za a ba su ceto na danginsu za a ba su cewa su ceci wasu daga cikin danginsu dangin nan nasu kila sun cancanci Allah ya musu azaba a wuta to amma tun da sun mutu suna da imani kuma suna da alaka da waɗannan shuhada'u din sai a ba su dama a ce su je su cece su shi kenan ba za su shiga wuta ba to su ma waɗannan shuhada'u din Allah madaukakin sarki ya dora musu su zama masoyan sa ne ya dora musu su zama masu dogaro gare shi ya dora musu su yi aiki dan shi shi yasa sharaɗin ma samun shahadar ai ya yi dan Allah shi yasa manzal sama da ya bayani kan shahidai sai ce wallahu alamu biman yuqatilu fi fi sabili Allah kadai ya san wanda yake yin yaki dan shi ana iya fita yaki kowa da manufarsa wani manufarsa yuqatilu shaja'atan so yake yi a gani cewa shi jarumi ne akwai yuqatilu hamiyatan akwai wanda shi ya fita yaƙi ne kawai don ya kare ƙabilarsa saboda ƙabilanci ta'assubanci ya sa shi fita sannan akwai man yuqatilu riya'an shi so kawai a yake yi a ga yaji manzon sun ya ce dukkanin su ba wanda yake dan Allah man qatali takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yake yi dan hanyar Allah ta zama ita ce madaukakiya ya zama musulunci shi ke sama to wannan shine fi sabilillah amma wannan can hukun dukkanin su fi sabili fi sabili ma yaf'aluna ne wancan fi sabili riya'i wannan fi sabili shaja'a wancan kuma fi sabili alhaniyya dukkanin su ba dan Allah suke ba to kaga yana ciki wasalihin haka nan mutanen kirki sauran dangin mutanen kirki su ma duk Allah madaukakin sarki ya nemi waɗannan ibadojin daga gare su wa man qala malam ibn taymiya ce duk wanda yake cewa inna hadhihi al-maqamati lalle waɗannan matakan na mahabba da tawakkuli da ikhlasi takunu lil ammati duna al khassati ai na ga magarin mutane ne ba nake bantattun mutane ba duk wanda yake faɗin wannan magana faqad ghalita fi dhalika to hakika yayi kuskure a cikin wannan tunanin nasa kuskure ne babba ba wani bawan Allah da za a kai da zai kai matsayin ya ce shi ya wuce matsayin ya nuna ma Allah soyayyarsa ba wani bawan Allah da zai kai matsayin da zai ce shi ba su ya dogara ga Allah ba babu wani bawan Allah da zai kai matsayin da zai ce ba zai ikhlasi ba ba shi manzo ne shi ko annabi ko siddiqi ko shahidi ko salihi kai waɗannan ma da aka lissafa da ake ganin su ne khassa din keɓantattun bayin Allah to su suka fi kowa gaba gaba ku duba annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon sama fa ibada yake yi har sai kafasa ta kumbura ta kumbura kafasa ta kumbura sosai a tambaye shi a ce ba kai bane Allah ya gafarta maka zunubanka wanda suka gabata da waɗanda za ka yi nan gaba in ma kana da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awala akunu abdan shakura ai godiya ce nake tukwici ne in an maka kyauta ai bahaushe ya ce ba kyauta tukwici ko to yanzu nan ma ni ma tukwici ne nake yi an mai kyauta to shi yasa sai nake biya nake tukwicin abin da ake mu godiya ce nake ma Allah to kaga ashe waɗanda suke da tabbas a wajen Allah masu suka kuma Allah bauta to ina ga wanda bai da tabbas ashe shi fi cancanta a gan shi ya bi Allah sosai shi yasa za ka samu a cikin magabata in ana faɗa maka nau'ukan ibadar da suke ibadar da annabi sallama bai takaita ta da adadi ba wallahi shi hankalin mutum ya tashi wasu ma ana ba da labari sai kamar ƙarya ne labarin kuma tabbataccen labari a ce maka al'ima sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu ya kasance na kiyamul laili da raka'a daya kuma sai ya soke alkur'ani in ya faro tun daga alif lam mim bayan ghairil maghdubi alaihim wala dhalin amin in ya faro tun daga farkon bakara shi ya kai nasi riwayoyi ne sahihai sun tabbata wasu ba sayyidina Usman ba a cikin sahabbai akwai wanda suke da irin wannan nau'in ibada da an ruwaito daga gare su a cikin abin da manzo sama bai sa ma kaidi ba domin inda manzo sama ya sa kaidi ba su tsallakewa in annabi sama ya ce ga iyakar abin da ake bukatar a yi to ba su daɗawa kuma ba za su rage ba amma inda manzo sama ya bar shi mutlaqan kai tsaye to sukan dage su zama kamar doki ne lafiyayye aka samu mahayi wanda ya iya juya shi lafiyayye sannan kuma ga wajejen fili ya za a ga su kuwa kaga ba iyaka an ba su an ce su ta sukuwa yadda suka ga dama to haka suke ibada so da ka wanda yake ganin akwai wani daga cikin bayan Allah da zai kai matsayin da za a ce an shi ya wuce matsayin bauta ga Allah to ya yi kuskure in arada khuruj al-khassati anha idan yana nufin wai akwai wasu keɓantattun bayan Allah da za ta fita daga bautar Allah su ba sai sun yi ma Allah bauta ba to wannan kuskure fa inna hadhihi la yakhruju anha mu'minun qattu lallai nau'ukan ibadan nan da Allah ya tsara ya ce a yi to babu wani mummuni da zai fita daga cikin su ko so daya ya ce ai shi ya kai matsayin da ba sai yayi ba wa inna ma ya hudu an ha kafirun au munafiqun duk wanda kaga ya fita daga waɗannan ibadun to ba kowa bane shi sai dai in shi kafiri ne ko kuma ya zama munafiki amma mummuni kullum tunaninsa ya zai ya ƙara neman kusanci da Allah neman kusanci da Allah kuma ana yin sa ne ta hanyar ne ta hanyar bauta masa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taɓa neman kusanci a gare ni ba fiye da ya aikata abin da na farlanta masa wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ko ba zai gushe ba yana ƙara neman kusanci zuwa gare ni har sai na so shi so daga farko idan kana son ka zama bawan Allah na kusa kusa gare shi to ka zama ka tsara farillai in kana son ka ƙara zama kusa-kusa ga Allah sosai to sai kuma ka ƙara da nafilfili shi yasa kowace ibada ta farilla sai a goya ta da nafila azumi akwai na farilla ba a ce kawai ka tsaya shi kenan azumin watan ramadanu shi kenan da zarar ramadanu ya wuce shi wani ramadanin ya zo ba a'a ana buƙatar akwai nau'ukan azumi in za ka iya da za ka iya to ka riƙa siyamu dawuda alaihi salam ya sumu yawman wa yuftiru yawman وقل اليوم فائده ko azumin annabi dawud yau yayi gobe ya huta yau yayi gobe ya huta yau yayi gobe ya huta haka yake azumin sa wanda manzo sun ce shine afdalu siyami ba'da ramadana siyamu akhi dawud alaihi salam azumin da yafi kowanne a wajen Allah bayan na farilla da za a yi to shine mutum ya rika yin azumin annabi dawud alaihi salam irin wanda abdullahi ibn amr ibn al-as ya ce ma manzal sama zai iya yi shi abdullahi bin abu bin al'as saboda sansa da ibada matashi ne yana jin yana da ƙarfin ibada sai ya ce shi kullum azumi zai rika yi kuma kullum zai rika kiyamun laila tun daga farkon ana sallar isha'in ya shiga ɗaki ya fara sallah to sai an kira sallah asuba kullum sannan kuma ya azumi kullum azumi babansa sai na abubuwan al'asu ya masa aure ya zaɓo masa wata matashiya kyakkyawa daga gidan mutunci daga shawa babban gida shi kenan da kansa yake ba da labari sai ce fa'aji duni la an hashu la'a yake sai na ji kawai ni ba ni da bukatarta kawai kullun sallah wannan baban shi Amr bin al-As radiyallahu anhu sai ya je kai mata ziyara yana da kyau mutum ya rika jin matar ɗansa wani hali take ciki in akwai abin da zai gyara ya gyara in akwai abin da zai ba su shawara ya ba su wannan sunna ce tsohuwa ta annabawa annabi ibrahim alayhi salam ba ya kawo ma isma'ilu alayhi salam ziyara ba ya kawo masa ziyara farko baya nan ce ina ina mai gidan ta ce ai baya nan ina ya tafi ta ce ya tafi farauta ce to me abincin ku ya rayuwa take ta ce kai wallahi wahala muke sha wannan irin rayuwa ta Najeriya in wallahi wahala muke sha kuma ka jure wahalar da suke sha ta ce kullum daga nama sai ruwa mu ci nama mu sha ruwa shine fa abincin mu take fada ma Annabi Ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya ce to ya ce to in ya daki ce ina gaishe shi ce ina gaishe shi ce mai ina gaishe shi sannan kuma ki ce mishi ya canza kofar ɗakin shi shi ce bayan kwanaki annabi ismailu alaihi salam ya dawo ta ce ai mun yi bako dattijo kaza dattijo mai kama kaza dattijo mai kama kaza ya tambaye ni halin da muke ciki na ce masa wallahi wahala muke sha kullum kuma abincin mu shine ruwa da dabino kai ruwa da da, da nama nama da ruwa kawai mu ci nama mu sha ruwa shine abincin mu kuma ba mu fa na zamzam fa kai ruwan zamzam a ce shine abincin kuma zai same a hadisi hasan duk da wasu malamai suna da magana kansa yace ta'amu tu'min wa siqa'u suqmin haka manzon sallama yace yace ma'u zamzama ta'amu tu'min abinci ne sannan kuma wasiqa'u abin abin nan wasiqa'u wa shifa'u suqmin sannan magani ne ruwan zamzam to su ci nama su yawa shi kenan ce to za ka abi ce ai babana ne ce me ya baki sako ya ce ya ce in gaishe ka sannan ya ce ka canza kofar ɗakinka ya ce ake ce kofar to da ka tafi gidanku kawai saki uku ba kome ya sake ta to matar da za ta tona mijinta asiri ai bai kamata a zauna da ita ba wannan darasi ne babban a ga mata duk halin da kuke ciki da mijinki kake bari wani ya ji musamman halin samu ko rashi shikenan bayan wani lokaci annabi Isma'il ya sake aure baban shi ya sake ka masa ziyara annabi Ibrahim alaihissalam sai ya sake sa'a kuma bena sai ina ne gidan sai ai baya nan ina ya tafi ya tafi farauta ce to ya rayuwa ce wallahi alhamdulillah alhamdulillah wallahi ha kullum mu ci nama mu sha ruwan zamzam ce abu yayi ta ce ya ce ce eh ce to shi kenan ni zan koma ki ce ina gaishe shi kuma kofan nan tashi ya ci gaba da kula da ita ai ta fenti kaga shi kenan annabi Ismail alaihi salam ya dawo ta faɗa masa ya ce aike ce kofar shi ya ce min in kula da ke sosai ka gani to shi ne shi ma abu bin al'asir radiyallahu anhu sai ya kawo masa ziyara ya kama gidansa ziyara ya tambaye ta ce ya ba ya ne gidan naki ta ce to wannan baiwa Allah ta barar ta ta matsu sosai ta shiga damuwa sai da ta bayyana komai ta ce ibnuka abdullahi ni'mal abdu salihu li rabbi ta ce ɗanka abdullahi in dai a game da Allah ne bai da matsala tsakanin shi da Allah bai da matsala sai da ba sai da ita yana da matsala da ita kaga sirrin faɗin manzala sama kenan da ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu hadisi hasan idan wanda kuka yi da addininsa da ɗabi'arsa ya zo ku ba shi aure malamai suka ce ya zai a gane yana da addini suka ce a duba sallarsa yana halartar sallah a cikin jama'a ya iya sallar addininsa kenan ba ka da wani abin da za ka auna mutum fiye da sallarsa ya ya ɗauki sallah sannan wa hulukan sai suka ce ya zai a gane ɗabi'unsa suka ce a ga mu'amalarsa da mutane tana ke gane ɗabi'un mutum ya yake mu'amala da mutane alal aƙalla a tambayi mutum uku da suka yi mu'amala da shi mu'amala ta kusa makwabcinsa wanda ya taɓa tafiya da shi da wanda ya taɓa mu'amala kuɗi da shi haka sai na umar ya ba da ƙa'ida duk wanda kake son ka gane kowaye shi to ka gane shi ta waɗannan abubuwan guda uku ko kai makwabtaka da shi ko ku yi tafiya tare ko kuma ka ba shi kuɗi ko ajiya ko ka ba shi bashi ko kuma dai ka bashi ka ce to gashi ya juya waɗannan hanyoyin guda uku suna cin hanyoyin da zaka gane waye mutum duk wanda kai makwabtaka da shi kuka zauna ba cutarwa bai cutar da kai ba to mutumin kirki ku yi tafiya da shi da hidima ta taso tun da ma shiga mota kawai shi kenan kawai sai ya sauri ya shiga gaba kawai ya biya muku kudin mota kaga matakin farko kenan sannan kila hajji za ku je kaga a hajji ana gane abokanan kirki da abokanan da ba haka ba in ya tashi zai je shi wani dan abu kawai sai dan zagaya sai yana zuwa ina zuwa dawafi zan je in ya dawafi zai je yi mana amma ba a ka'aba ba kawai zai je wani restaurant ne ya ci daɗi shi ke mai dawo kai ya san sai ya ga ka gaji tukuna lokacin ba za ka iya dawafi ba sai ya ce ai dawafi zai je yi alali ba dawafi zai je yi ba zai maka dawafi ne to kaga shine wannan to bayan Allah a ƙara da na filfili abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhuma shi ya zama baya kula da mata baya saduwa da ita da daddare ba gun shi da ita da rana da ta faɗan ma baban baban ya tisata sosai ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kai ƙararsa manzo sun yace aje a kira masa abdullahi yace abdullahi su kwanta min yadda kake kiyamun laili da daddare ya kuma kake azumi da rana sai ce asumun nahara kullahu wa aqumul laila kullahu sani da daddare kawai kullun kiyamul laila nake yi da rana kuma in taji ne ce a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba abinda za a yi shine kowace kowane wata kai azumi uku kowane wata kai azumi uku ce kowane azumi Allah zai baka lada ɗaya sai ya ninka maka goma kayi azumin wata ɗaya ce kayi azumin kwana uku Allah ya baka lada talatin ya ce ni utsiku aktara min zali ya ce ya ma'aikin Allah ni zan iya fiye da haka mazan sama ya ce to yanzu abin da za a yi kai azumin kwana ɗaya ka huta kwana biyu ya ce a inni utsiku aktara min zali ni zan iya fiye da haka manzon sallama ya ce to daga yau sai yau kai azumi ɗaya yau gobe kuma ka huta fa za ka siya mu akhi dawuda kai yau gobe ka huta sai ce ni utiku afdala min zalik sai ce ni zan iya fiye da haka manzo sai ce la afdala min zalik ba wanda yafi wannan aka tsaye da abdullahi ba a kan ransa ba saboda ƙarfin ibada da yake da shi aka tsaye da shi ba a kan ransa ba shi kenan annan su sama ya masa ta manya shi ya kalle shi shi ce la'alla qad tatulu bika alhayat yace abdullahi ina jin maka tsoro kada rayuwarka ta tsawo ka tsufa ka tsufa da yawa yanzu ba za ka iya ba mai riwaya ya ce wallahi sai gashi fa'ummira abdullahi tsawilan Allah ya sa shi ya tsawon rayuwa wajen kusan shekaru ɗari a duniya wasu malamai suna cewa casa'in da takwas wasu suna cewa casa'in da bakwai akwai malaman da suke cewa ma ya cika ɗari sai ya zama baya iya azumin amma tun da ya ɗau ma'anar su alkawari shi ya ce ba zai saba alkawarin nan da ya yi ba kun sai yadda ya riƙa yi al'imamu zahabi a cin shehu alamin nubala sai ya ce fakana yajma quwwatahu usbu'an sai ya zama sati guda sai ya tara karfinsa sai ya ci aji idan sati ɗaya zagaye kuma sai ya sati guda yana aji ba zai iya yi yau ba gobe ya yi amma dai kaga ya yi yau. wannan can kwanakin sati ɗaya na hutu sati ɗaya kuma na azumi sun zama kamar yau a yi kenan gobe a hutu to haka ya riƙe har ya mutu ya koma ga Allah to haka bayan Allah suke shi duk abin da yake gani nafilar so yake yi ta ba ya samu lada mai ɗimbin yawa to waye zai kai matsayin da za a zuwa ce gashi shi ya kai matsayin da za a ce an ɗauke mishi ibada ka duba waɗannan bayan Allah na manzo Allah na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke kokarin yin ibada to saboda haka babu wani wanda zai zo ya ce shi mummuni ne amma kuma ya ce ai ya fita daga bautar Allah madaukakin sarki shi baya bukatar shi ya zama masoyin Allah baya bukatar shi yayi tawakkuli baya bukatar ikhlasi wa qad takallama ba'dhum fi dhalika bi kalamin bayyana ghalatahu fihi hakika wasu daga cikin masu yin wannan tunanin suna sun faɗi yin waɗannan maganganun mun faɗi kuskurensu a wani wurin daban wa annahu taqshirun fi tahqiqi hadhihi al-maqamati kuma wannan takaitawa ne da tauye haƙƙin waɗannan matsayan ne bi kalamin mabsutin mun buɗe magana wa laysa hadha mawdi'ahu ba nan bane wurin da za a faɗi magana a wasu wajajen in ka duba in ba ku manta ba a cikin littafin ubudiyya da nake karantawa malamin taymiya yayi wannan raddi musu raddi raddi mai tsawo wanda za a zo a ce ai mutum gashi ya kai matsayin da ma ba su yi sallah ba ha a kai matsayin da mutum zai zo ya ce ai shi yanzu ma sai ya hada da zunubi saboda ladan da yake bin Allah bashi ladan yayi yawa so daga sai ya hada da zunubai sai ya hada da kaba'ir zunubi kuma zunuban manya manya wannan rubuce ta a cikin littafin masu wannan tunanin shi yasa yanzu ake samun waɗannan matasan ai masu fitowa su ce su yan hakika ne wanda suka kone kenan sun tafasa sun tafasa suka kone to shine suke fitowa su ce su yan hakika ne komai halas ne a wajensu ba su nan za ka je gidajen rediyo suna fira da su manya-manyan gidajen rediyon kasashen waje ana fira da mutum yana faɗin maganganu maganganun mutumin da bai taɓa shiga musulunci ba ba zai yi su ba ka ji mutum yana cewa eh in ka kai wannan matsayin zan iya baka aran mata ta kai ka bani aran mata ka ba wani abu bane ba sa jin kunyar mutane ba sa jin tsoron Allah kuma wani addini kuke su ce musulunci suke shan giya a wajen su ba laifi bane duk wani zunubi da ka sani Allah madaukakin sarki ya haramta to su sun ke sun kewaye sun tsallake hijabinsa sun tsallake wannan shamakin su ba ba sun wuce wannan matsayin kai ne da baka kai wannan matsayin na hakika ba to kai ne kake kake kake ganin wai kai ta sallah kai ta kaffa kaffa da wasu abubuwa wannan abun a ce haram ne kai ta wani damun kanka kai ma in ka kai wannan matsayin wani da aka yi fira da shi a cikin su yace ai hakika daɗi gare ta amma ba wanda ke gane daɗin ta sai wanda ya shiga ciki kaga wannan shine bala'i Allah ka tsare so da ka babu wani bawan Allah tun daga annabi mursali har zuwa ƙasa da za a ce ya kai matsayin da za a ce an cire masa wata ibada shi ba ta yayi ba saboda matsayinsa shine sai ya ce walakin na hadihil maqamati sai dai waɗannan matsayan waɗannan matakan ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم mutane sun kasu gida biyu a game da su akwai waɗanda suke keɓantattu ne akwai kuma wanda suke gama gari ne falil khassati khassuha walil ammati ammuha keɓantattun mutane za ka ga ibadojinsu sun kai mataki na keɓanta walil ammati ammuha sannan su kuma gama gari su ma za ka ga sun fi damuwa da gama gari misalu dalika misalin haka anna ha'ula'i qalu waɗancan masu waccan aƙida suna cewa inna tawakkula munazalatun 'anil nafsi fi talabil quti suka ce abinda su suke nufi da tawakkuli shine munazalatu munazalatun 'anil nafsi fi talabil quti shine mutum ya kasance ya tunkuɗa ransa ba sai ya je ya nemi komai ba kawai ya zauna randana daka Allah na zai shayar da ita ruwa wal khasu la yunazilu 'an nafsihi shi ko keɓantacce ai ba zai zo ya ce ya tunkuɗa ransa ba wa qalu suka ce almutawakkilu yatlubu yatlubu bi tawakkulihi amran min al-umuri ai mai tawakkuli mai dogaro ga Allah shine wanda zai zama yana neman wani abu daga cikin abubuwa na rayuwa wal arifu shi kuma arifi yadda suke cewa yashhadu al-umura mafruran minha fala yatlubu shay'an shi ko wanda yake arifi wanda ya san Allah a irin sanin sifa to shi ne wanda kawai a aƙidarsa ai Allah ya gama komai ko ka fita ko baka fita ba Allah zai baka ita ce aƙida da ta so ta samu wani babban malami cikin magabata al-Imam Ibrahim ibn Adham na taɓa ba mu wannan kissa al-Imam Ibrahim ibn Adham rahmatullahi alaihi suka yi rabu da abokinsa al-Imam Fudail ibn Iyad suka yi sallama da shi ya fita zai tafi kasuwanci ya kama hanya kawai sai ya ga a jikin a wata bishiya sai ya ga wani shahu ya sauka kan wata bishiya a saman bishiyar na akwai 'ya'yan shila ko 'ya'yan hasbiya kawai shaho ya sauka a cikin shekarsu ya kawo musu abinci ya kama bakinsu yana ba su abinci shi ya tsaya ya kalla shahon nan ya tafi ya je ya samo abinci ya kawo musu shi ya ce oh ashe ba mu da dogaro ga Allah ba mu imani da Allah ba ashe da mutum zai zauna shi ma a gida sai Allah ya tuwo mai makiyin shi ma ya zai ciyar da shi yanzu ne hada shaho da da 'ya'yan shi na shi da cinye su yake yi amma yanzu gashi ya zo yana ciyar da su shi ce shi ya fasa neman kuɗin nan ba ya dawo gida ya dawo gida sai abokinsa ya ganshi sai ya ce masa aboki na haka ka dawo shi ya ce ai abin da ya faru ai kai baka sani ba shi ba mai imani da Allah ba ya ce a'udhu billahi saboda me kake faɗin wannan magana sai ba shi labari shi ce kai ya aboki na ina kwakwalwarka ta tafi ce ba ka fatan kai ka zama wannan shafan a ce kai ne za ka kawo ma wasu kai ka zaɓi ka zama ɗan shila ɗayan shilan nan fa ka je ka bincika uwarsu ce kila ta mutu to a kaddarawa Allah madaukakin sarki tun da kasassu ne su Allah madaukakin sarki sai ya samu musu hanyar da za su rayu tun da ya kaddara su rayu amma kai da kafafuwan ka lafiya kalau ka zo ka zauna ka ce ai shi kenan shi ce kai na gode maka dan uwana da ka tsamar da ni daga cikin wannan bala'in da na halaka shi to shine aka sami irin waɗannan da ake ci musu mutawakilai sai na umar ya ce musu mutawakilai ko mutawakilai ko mutaakilai masu zuwa kawai su zo su zauna a masallaci shi kenan mutum ya zo ya koma bai neman komai bai noma bai nema ba aikin da yake yi kawai sai dai a kamushi Allah ne ke sa a kamushi ana ruwaituwa ce sai na umar ya zo ya sami irinsu a masallaci suna zaune ya gansu yau ya gansu gobe ya gansu jibi ya ce kufa mai kuce nan ya ce mu muna nan muna bauta ma Allah ne na hannu mutawakkiluna ce mu muna nan mu masu dogaro ga Allah ne sai na umar ya ce to ku jira ni ya je ɗauko bulala ya biyu ya yi sai ga suna ridade da suna fita da gudu suna fita masallaci yace ya za ku ku zo inna Allah la yumtihu dhahaban wala fiddatan Allah bai ruwan ruwan ruwan kuɗi daga sama fita ake aje a nema sha'yul fata fi aishihi ibada wa ghayatun tahdi ila sa'ada ka fita ka je ka nema ana fatan in ka kyautata niyya sai Allah ya baka lada neman da kake ka je kasuwa me yasa mun sani yace at-tajiru saduqul aminu يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين idan mutum ya zama ɗan kasuwa ne mai rukon amana mai gaskiya to ana fatan ranar gobe alkiyama Allah zai tayar da shi tare da waɗannan siddiƙan bayan Allah da shuhada'u da salihai to kaga shine wannan to shine sai ce fa yuqalu sai a basu amsa amma al-awwalu amma na farko fa inna at-tawakkul a'ammu min at-tawakkul a'ammu min at-tawakkul fi masalih ad-din aw ad-dunya فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته يتشي إذا أكا توكلي أما هنغا شرعة فأعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا ya fi gamewa ta wuce ka kukunta tawakkuli kawai a samu na duniya ko kuma abin da ya shafi ma addini فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه idan mai dogaro ga Allah dogaran gaskiya yi to a zuciyarsa ma yana jin ba wanda zai gyara masa zuciyarsa sai Allah so da ba zai yi alfahari da kansa ba ya ce ai shi ya kai wani matsayin da yanzu yana gani ya fi karfin sheda a'a kullun zai kankantar da kansa yana roƙon Allah Allahumma ati nufusana taqwaha amma kuma yana kokari shi yasa ai da suka tashi tarifin tawakkuli me suka ce suka ce abinda ake ce ma at-tawakkul shine miƙa wuya ga baki ɗaya ga Allah akan cewa babu mai badawa sai Allah amma ne sai suka ce ba'da bazlil wus'i bayan ka iyakar bakin kokarinka idan kai ɗan kasuwa ne fita ka tafi neman arzikinka amma kakka ji cewa wayanka ne zai baka idan kai sana'ar hannu kace yi je ka kai sana'ar hannunka amma kakka ji a ranka cewa wayanka ne zai baka duk abin da kake yi ka je kai kan jiki kan karfi wajen nema amma ka ji a ranka cewa me Allah ne mai badawa shi yasa idan Allah yana son ya nuna cewa shi ne mai badawa ga baki ɗaya sai ya hana wanda ya fi kowa ƙoƙari sai ya hana wanda ya fi kowa ƙoƙari domin ya gwada shi idan dama tunaninsa cewa ƙoƙarin shi ke bashi to sai Allah ya ƙi bashi saboda ne saboda ya gane cewa Allah ne mai badawa sai ka ji mutum ya shekara arba'in yana nema amma sai a zo ana fira sai ce wallahi bai taɓa riƙe dubu biyar lokacin ƙwara ɗaya tashi ba Allah ne ke badawa to kage shi ne wannan to tawakkuli a mahanga ta shari'a ya fi faɗi yana da faɗi ba a kukuta shi kawai abin da ya shafi masalihu dini wa duniya ba abin da zai zama gyaran addinin ka na fili da kuma gyaran duniya ka a'a har da gyaran zuciyarka Allah ne za ka dogara gare shi sai Allah maɗaukaki ke gyara maka zuciyarka wa hibzi lisanihi sannan hatta tsara harshenka sai ka roki Allah sai ka dogara ga Allah Allah ne zai sa ka tsara harshenka in ba haka ba sai ya zama harshen naka kuma ya ja maka bala'i ma wa iradatihi haka nan nufin ka na aqida ka na zuciyarka Allah ne zaka dogara gare shi sai shi kuma ya taimake ka sai aqidar ka ta zama sahihiya kakka cewa yanka ne zai baka me yasa zaka ga magabata bayan neman ilimi da suke kuma suna da yawan addu'a suna yawan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da misali so nawa aka kirga manzo Allah ta sama yana addu'a yana cewa Allahumma atina fi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala ta'atika Allahumma ya muqallib alqulub sarrif qalbi ila dinik Allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa wal afafa wal ghina ka dubo wannan addu'o'in da manzon sama yake yi din na komawa ga Allah yana nuna ma Allah cewa shi bawan Allah ne sai idan Allah ya so ya ga dama sannan Allah zai sa ya shiryu amma kuma wannan na hukunta cewa shi kenan sai mutum ya zo ya ce to shi ba zai iya komai ba bari ya miƙe sai ya tashi kawai da daddare sai ya kwanta bacci sai ya ce idan Allah madaukakin sarki ya kaddara zai tashi sai ya tashi in Allah bai kaddara zai tashi ba ba zai tashi ba in aka masa wa'azi aka ce wani me yasa baka tashi sallar asuba sai ce Allah ne bai kaddara ya tashi da asuba ba ko kuma kawai sai ya tsayuwar shi a kofar gida sai ce in Allah ya ga dama ya kaddara masa shi ya dogara ga Allah saboda haka yana son kawai ga Allah ya ɗauke shi ne cak sai an sa shi a cikin masallaci hatta ma idan ya shigo masallacin to kabbara harama sai ya haka da hannunsa ya kambara hannunsa sai cin Allah ya ga dama ne zai lankwaso hannunsa ya sa shi ce ya lankwasa bakinsa da karfin tsiya ya ce Allahu akbar kaga wannan hauka ce na taɓa faɗa mana idan mutum ya maka irin wannan ya ce shi aƙida shi kenan sai ka ce to ka je expressway Kano to Abuja ai mu a nan arewa shine busiest way ko hanyar da tafi kowace zama a kullum akwai motoci sai ka je kawai sai ka tsaya kawai a tsakiya kana hango tirela na tahowa a haukace sai ka ce in Allah ya kaddara maka yau za ka ci gaba da rayuwa to tirelan nan da ta zo gab da kai Allah zai ɗauke ta can ya sama da ita kawai sai dai ta bi ta samanka kai kuma kawai ka wuce lafiya lau a ina jin ba mai hankalin da zai faɗi wannan magana to sai addini ne za ka zo ka mishi haka so daga tawakkuli shine kai iyakar bakin ƙoƙarinka in kai iyakar bakin ƙoƙarinka to sai ka ji a ranka kashe ɗan yaudare ka ji wayanka ne zai baka ka ji cewa Allah maɗaukacin sarki shine mai shiryatarwa shine mai ɗora mutum akan hanyar daidai kai ta addu'a shi yasa duk waɗannan makamat da malamai suke magana kansu to babu wani mukami wani matsayi face sai kaga idan malamai suna magana ya za ka yi ka same shi sai sun ce ka yi addu'a za su faɗa maka su ce ka zauna da masu shi in kana son ka zama mai gaskiya to ka zama mai zama da masu gaskiya na biyu ka zama ka cika yawan karanta tarihin magabata waɗanda suka shahara da kan gaskiya sannan na uku sai su ce ka yi addu'a sannan na hudu sai su ce ka matsa ma kanka idan bakin ka na son ya ƙarya ka kulle shi da ƙarfin tsiya da ƙarfi sosai har sai ya faɗi gaskiya kaga dai haka suke haka idan za su koyar da kai haƙuri haka idan za su koyar da kai juriya ana ba da labari tun kafin zuwan musulunci an tara tubni shaddad za ka zana cewa ƙarfi kamar an tara ɗan shaddadu ko ba haka mutanen mu suke cewa ba to an tara tubni shaddad mutum ne mai juriya mutum ne mai ƙarfi tun a jahiliya kafin zuwan musulunci wata rana wani ya zo ya samu an tara tubni shaddad ya ce ma an tara wai ya kake yi ne ka zama mai juriya ya ka zama mai juriya shi ce to zo in koya maka yadda ake yi ya ce mari wancan mutumin ya samu an tara ya daddage ya mare shi in wanda ake cewa sai da ya ga wutan nan an tara ko girgiza kai bai yi ba ya ce ƙara ya ƙara mare shi sai da ya mishi mari uku kyawawa ya ce ya ishe ka ya ce ya isa gaskiya ni tausayi ma ka bani shi ya ce to shi kenan kai yanzu ka shirya sai ce ya shirya ya ce to zan mare ka yana mishi mari ɗaya ta ya faɗi sai zai guga da gudu ya ce to kaga matsala ya ce a alamu kamata alamu walakin sabattu wa anta la tasbutu fa sabattu wa lam tasbir yace to kaji matsala dukkanin mu mun ji zafi kai ka ji zafi ne ma na ji zafi domin jikina ni ba na karfe ba ne kuma ba dutse ba ne amma matsalar ita ce ni na tsaya na tabbata kai ko ka kasa tabbata sai na jure sai kai ka kasa jurewa to haka ake koya to kaga ashe tawakkuli ba shi bane kawai shikenan ka zo kawai ka miƙe hannunka ka riƙe hannu ka ce ya Allah ne ke yin komai a'a sai ka tashi kayi abin da ake buƙatar a yi to kaga shine wannan wa hada ahammul umuri ilayhi wannan shine mafi mahimmancin al'amari ga shi ba wanda yake son ya zama mutawakkili na gaskiya ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله شي سا باوان الله نجري كل يكي غانا واد أبنججن سا أتكن سلة يكي فلا يكي شيوا إياك نعبد وإياك نستعين يا الله إياك نعبد كي كده مكي بوتا موا وإياك نستعين كما كي كده مكي نيمان تيمكو أو جنكا كاي نيمان تيمكو نانونا ني توكل ashe ibada haɗe suke da tawakkuli hatta ibadar idan baka dogara ga Allah cewa shi ne zai shiryatar da kai ba ba za ka samu shirya shi yasa so tari za ka ga in Allah zai faɗi tawakkuli sai ya haɗa shi da ibada kama fi qaulihi kaman kuma yadda ya tabbata a cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa fa'budhu wa tawakkal alayhi fa'budhu ka bauta ma Allah وتوكل عليه كما كدو جرجريش أشي باك زما عابد أما بدون توكل bautar ba za ta yiwu ba so daga ashe tawakkuli ba kawai ya tsaya bane ka ce ka dogara a abin da ya shafi arzikin duniya a hatta a ibada sai ka dogara ga Allah a ibadar ka ji a ranka cewa Allah shine mai shiryatarwa shine wanda zai dorar da kai domin akwai mutanen da ai sukan tashi rigirgi ko kakan samu wani da can bai bauta ma Allah sai Allah ya karkato zuciyar shi kuma ya bauta ma Allah to sai ya fara gururi sai ya samu hudu ya rika jin ai shi zai yi ya rika ji a ransa cewa ai wayansa ne ma ya bashi har ya rika ganin waɗanda ba su bi hanyar da yake kai ba batattu ne su ana nan ana nan sai kuma kaga sai Allah ya kwace masa sai fi kowa lalace sai fi kowa lalacewa shi ko an sha faɗa mana gara ciwo ya same ka tun a farko da a ce ka warke kuma ciwo ya dawo ku je ku tambayi likitoci za su faɗa muku wannan magana gara yanzu ciwo ya same ka da a ce ai ya warke sai kuma daga baya sai a zo a ce ciwo ya dawo mishi na biyun ya fi zafi na biyun ya fi zafi fiye da na farko wa qawluhu da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu ga Allah na dogara wa ilaihi wa ilaihi unibu kuma gare shi nake komawa nake tuba kaga duk dai akwai alaka tsakanin ayyuka na bauta da kuma tawakkuli ga Allah madaukakin sarki wa qawluhu da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace qul huwa rabbi kace shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi mata kuma lalle gare shi ake tuba gare shi ake komawa kaga ashe duka wannan tawakkuli ya wuce tunanin mutane da suke ɗauka kawai abin da ya shafi arziki ne na duniya a'a hatta abin da ya shafi addini abin da ke tabbatar da shi shine dogaranka ga Allah da kake bauta ma Allah sai kana jin ba wayanka bane yasa ka kake yi malaman da suka bada tarihin al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi a cikin akwai az-Zahabi a cikin Sheikh Alamin Nubala ce dab da al-Imam Ahmad Jiras shi da shi dan ya bayyana masa as ya zo yana ziga yana yana san ya rudar da shi yana cewa Ahmad ka fi karfi na Ahmad ka fi karfi na ban ci nasara akan ka ba sai aka ji al'imamu Ahmad ɗan shi Abdullahi yake ba da labari sai aka je na cewa hatta al'ana hatta al'ana da ya ɗan samu sauƙi sai aka tambaye shi sai ya ce a zunnu anna shaitana a tani ya ce shaitan ne nake zargin nake tsammanin ya zo gare ni yake ce min ai kafi ƙarfi na ya kai Ahmad shi ne nake ce masa shaitan yanzu har a wannan matsayin ba za ka kyale ni ba sai malamai suka ce abinda shaidan yake so a yayi a lokacin so yake gururi ya ce ai wayen shi ne ce ha waye ne kai ai na fi karfin ka shi ke ya ci nasara kansa shi sa sai ka nemi taimakon Allah in baka nemi taimakon Allah ba kana jin kai wani ne to shi Allah mana kuma shi ke baka da wayen ka shi yasa cikin maganganun da ake lissafawa da zaka ji irin waɗannan masu gururin wanda ake ce musu wasu waliyai ko a ce musu waliyan Allah ka ji mutum yana magana babu alamar girmama Allah a ciki ana cewa ɗaya daga cinsu yana cewa zunubul alami kulluha law shi'tu mahautuha ce zunubul alami kulluha zunuban duniyan nan gabaki ɗaya laushi ito mahautuha da na ga dama sai in goge su duka shi ne ma wasu ɗan yi wayo sai ce wabi izinin alimi da izinin Allah masai wai zunuban bayi duka da ya ga dama duk sai goge kowa ya aikata abin da ya ga dama yanzu tsakani da Allah wannan ya kama da bawan Allah annabawan Allah suna ma Allah kaskanci suna kaskantar da kansu a gaban Allah suna tuba ga Allah suna nuna su masu laifi ne Allah ya yafe musu sai ya samu wani shi dan taƙifi da bai san matsayin shi a wajen Allah ba yana cewa wai wai zunubul alami kulluha kulluha din wannan taukidin zuwa ga zunubu din ne yace law shi'tu mahautuha da na ga dama duk zan goge su bi iznil alimi kaga babu alamar jin tsoron Allah a cikin wannan magana to bayan Allah ba haka suke yi ba to shine wannan saboda haka tawakkuli ɗaya ne daga ciki babu wasu khawas wasu keɓantattu da za a ce wasu sun wuce matsayin da za su da za su tawakkuli kowa in yana son ya zama bawan Allah na gaske sai ya dogara ga Allah in ya dogara ga Allah sai Allah ya taimake shi ya taimake shi abin da ya shafi mataki na rayuwa a rayuwar duniya sannan kuma ya taimake shi ya ɗaukaka matsayinsa a rayuwa ta addini Allah mana ku sarki ya ba mu waɗannan makamat ɗin Allah ya sa mu zama bayan Allah na gaske Allah ya taimake mu ya sa mu fi ƙarfin shedan Allah mana ku sarki ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in